نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم مظالم مظالم قال الله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وقال تعالى وما للظالمين من نصير وأما الأحاديث فمنها حديث أبي ذر رضي الله عنه الم- المتقدم في آخر باب المجاهدة
باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم إلى أصحابها wato wannan babi yana bayani dangane da haramcin zalunci baya halitta musulmi ya zalunci ɗan uwanshi musulmi ko ya zalunci wanda ba musulmi ba baya halitta na sama ya dannewa na ƙasa haƙƙinsa wal amri bi raddil mazalim da kuma yin umarni da mai da abubuwan da mutane suka zalunta zuwa ga masu su duk wanda ya san ya ci zalin ɗan uwan shi to abin da ya ɗauka na shi da abin na zaluncin da ya mai ya ɗauka ya mayar mai da kayan shi to wannan babu abin da zai tattauna a kai kenan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce mali zalimina min hamimin wala shafi'in yuba'u ma min hamimin lizzalimin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce babu wani makusanci ga azzalumai wanda zai zamanto mai tausaya musu ne game da abin da ya shafi nesantar da su daga rahama ta Allah. Wala shafi'in yuɗa'u sannan kuma wa mamin shafi'in babu wani wanda zai nemi alhurma a wajen Allah ga azzalumai wanda za a daina yi musu zalunci za a daina yi musu azaba yuɗa'u wanda za a mai biyayya kan wannan alhurma da ya nema musu. duk wanda yake azzalimi ne to idan ya koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala to Ubangiji subhanahu wata'ala sai ya azautar da shi sannan kuma sai ya kwata waɗanda ya zalunta haƙƙinsu game yadda hadisai za su yi bayani wa ƙala ta'ala Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce wa zalimuna malahum min waliyin wala nasir wa zalimuna azzalimai waɗanda suke mushrikai waɗanda suka bauta wani Allah malahum waliyun ba su da wani majibincin lamari a gobe kiyama wala nasirin wala wani mai taimako wanda zai hana a yi musu azaba ta ubangiji wa ammal ahadith amma hadithai waɗanda suka tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam faminaha yana daga cikin hadithan da za su iya shiga ƙarƙashin wannan babe hadithu abi zarrin radiyallahu anhu hadisin abu zarnil gifari Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi almutaqaddimu zikiruhu fi akhir babil mujahada wanda ambatan shi ya riga ya gabata a ƙarshen babe na mujahada babul mujahada kenan wanda mun karanta shi a baya na'am وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن س- أن على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم na'am hadisi na farko a cikin wannan babe shine hadisin Jabir dan Abdullahi Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa Jabir ya ce anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama qal haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ittaqu zulma wato ku guji zaluncin junanku fa inna zulma zulumatun yawmal qiyama wato haƙiƙa zaluntar bayin Allah yana janyowa duhwai a gobe kiyama zai zamanto mutum ya tashi cikin duhun kabari zai zamanto dukkan kayan shi wanda ya aikata na alkhairi a wannan duniya zai ga babu su an ɗauka an baiwa waɗanda ya zalunta wattaqu shuhha ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace ku guji kaburo fa inna shuhha ahlaka man kana qablakum wato haƙiƙa kwaburo shine ya hallakar da al'ummun da suke kafin ku hamalahum ala an safaku dima'ahum wato shine abin da ya ɗauke su akan suka zubar da jinanayin da yake tsakankaninsu wastahallu maharimahum suka halitta wa kansu abubuwan da ubangiji ta'ala ya haramta musu wannan hadisi al-imam muslim ya rawaito shi na'am وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء رواه مسلم hadisi na gaba daga abi huraira radiyallahu anhu abu huraira ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce latu'addunna al-huquqa ila ahliha yawmal qiyama yace lalle ne wallahi za a mayar da wato haƙoƙi zuwa ga masu su ranar tashin alƙiyama duk wanda ya san cewa yana da kai wani haƙƙi a wajen ɗan uwansa idan bai bashi ba a nan duniya to a gobe kiyama sai an mayar mai da kayan shi manzo Allah ya ce hatta yuqada lishatil jalha'i wato hadde za a yi sakayya ga tinkiya ko akuya ko rago ko ɗan akuya aljalha wanda yake kundime mina shatil karna daga rago wanda yake mai ƙaho ko ɗan akuya mai ƙaho wanda ya soke shi sai an yi wannan sakayya hatta dabbobi su ma a tsakankaninsu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sakaita waɗanda aka zalunta daga cikinsu ga wanda ya zalunce su daga cikin dabbobi kenan to ina kuma ga bil'adama wannan hadisi al-imamu muslim ya rawaito shi na'am وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال فأذنب في ذكره وقال ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته أنذره نوح والنبيون من بعده نوح
أنذره نوح والنبيون من بعده وإنه إن يخرج فيكم فما خشي, فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم ثلاثا إن ربكم ليس بأعور وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة ضافية ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يوم يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغ بلغت قالوا نعم قال اللهم اللهم اشهد ثلاثا ويلكم أو, أي أي أو ويحكم انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض رواه البخاري ورواه وروى مسلم بعضه بعضه بعضه بعضه نعم hadisi daga abdullahi dan umar yardal allah ta ƙara tabbata a gare shi shi da mahaifinsa umar dan khattab abdullahi dan umar ya ce kunna na tahaddatsu an hajjatul wada'i wato mun kasance muna tattaunawa game da abin da ya shafi hajji ta bankwana muna tattaunawa a tsakankaninmu muna cewa menene yasa aka ambaci wannan hajji hajji ta bankwana والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا الهالي ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana cikinmu yana zaune a cikinmu wala nadari ma hajjatul wada'i ba mu san ba menene dalilin da yasa aka ambaci wannan hajji da hajji ta bankwana hatta hamida rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama allaha har sai da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yabi Ubangiji subhanahu wa ta'ala wa asna alaihi ya yi kirari ga Ubangiji, sun mazakarar masihar dajjal sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan huduba ta hajji ta bankwana ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ambata wa sahabban shi almasiha mai shafaffen ido ɗaya addajjal mai yawan ƙarya shine dujal. a cikin wannan huɗuba tashi ya ambaci dujal fa adnaba fi zikrihi ma'aiki alaihi salatu wassalam ya tsawaita cikin ambaton dujal ma'ana fa adala fi tibyani amrihi ya tsawaita cikin bayyana wa mutane lamarin dujal wa qala ma'aiki alaihi salatu wassalam yace ma ba'athallahu min nabiyyin ubangiji tabaraka wa ta'ala bai turo da wani annabi daga cikin annabawa ba illa an zarahu ummatahu face dai wannan annabin ya galgada al'ummar shi game da abin da ya shafi dujal kowane annabi daga cikin annabawa na Allah idan ya zo sai ya jawo al'ummar shi kunne akan abin da ya shafi dujal an zarahu nuhun annabi nuhu alaihi salatu wassalamu ya galgada al'ummarsa game da abin da ya shafi fitina ta dujal da kuma sharri na dujal wannabiyuna min ba'dihi sannan kuma dukkan annabawan da suka biyo bayan annabi Nuhu alaihi salatu wassalam kowa daga cikin su ya jawo al'ummar shi kunne akan dujal wa innahu in yakhruju fikum manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa innahu haƙiƙa yadda lamarin yake in yakhruju fikum idan dujal ya fito a cikin ku fama khafiya alaikum min sha'anihi ba wani abin da ya buya a gare ku daga sha'aninsa fa ayyu shay'in khafiya alaikum min sha'ani dukkan abin da ya buya a gare ku daga lamarin dujal to ku sani fa laysa yakhfa alaikum ba zai buya a gare ku ba sai dai in mutum bai yi karatu ba kuma bai fahimci sunna ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ku sani inna rabbakum laysa bi'awara ubangijinku subhanahu wata'ala ba ido ɗaya gare shi ba ubangiji subhanahu wata'ala ido biyu gare shi wa innahu a'waru ainil yumna maza Allah ce hakika shi kuma dujal idansa na dama idansa na dama makaho ne baya gani da idan dama ido ɗaya gare shi kenan kenan idan yayi da awar cewa shine ubangiji to ubangiji subhanahu wata'ala ba a'awar bane shi kuma dujal a'awar ne ka anna ainihu inabatun tsafiyatun ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce kai ka ce idan dujal inabi ne wanda yake bulele bafiya ma'ana barizatun zahiratun kai ka ce inabi ne wanda yake bulele idan nasa ɗin maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ala saurara inna Allah harrama alaikum jima'akum haƙiƙa ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta muku zubar da jinanayinku wa amwalakum da kuma cin dukiyoyinku a tsakankaninku ka hurmati yaumikum hadha kamar yanda ya haramta muku wannan yinin naku kamar yanda wannan yinin naku yake da kai alhurma a wajen Allah yake da kai daraja a wajen Allah fi baladi kuma haza a cikin wannan gari naku mai girma wannan gari naku mai albarka gari na makka fi shaharikum hadha a cikin wannan wata naku watan zulhijja ala hal ballagt ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace jama'a ku saurara ku ji hal ballagtu shin na isar da sakon Allah qalu na'am suka ce kwarai ku ya ma'aikin Allah ka isar da sakon Allah qala ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace allahumma shahad ya ubangiji ka zamanto shaida ya ubangiji ka zamanto shaida akan na isar musu da saƙonka salatu manzala sai da ya faɗi haka sau uku wailakum ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce kaicanku auwai hakum ko kuma kaicanku wailakum da wai hakum duk ma'anarsu guda ɗaya sai dai alwaihu wato ana yin amfani ne da shi litarahum alwailu shi kuma ana yin amfani da shi lil azab unzuru manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ku leƙa ku gani latar ji'u ba a di kuffarin kada ku dawo kuna masu butulcewa Ubangiji ta'ala bayan na rabu da ku ya duribu ba a dukkan riƙa ba ba a sashen ku ya dinga dukan wuyan sashe ya zamanto kuna ta kashe-kashe a tsakankaninku kuma kuna da awar musulunci a tsakankaninku wannan hadisi al-imamul bukhari ya rawaito shi wa rawa muslimun ba'dahu al'imawa muslim ya rawaito wani kaso daga cikinsa ya rawaito wani sashe daga cikinsa na'am
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيل شبر من الأرض طوقوه من سبع طوقه من سبع أرضين متفق عليه حديثي دغنا نا عائشة رضي الله عنها هانا نا عائشة تتي حقيقة ما أيكي صلى الله عليه وسلم يتي من ظلم قيل شبر من الأرض manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce dukkan wanda ya zalunci ɗan uwansa ɗi da shibirin minal ardu gwalgwadon ɗani ɗaya na ƙasa dukkan wanda ya ci zalin ɗan uwansa gwalgwadon taki ɗaya na ƙasa ɗuwiƙahu min sabai ardu ne yau mulkiyamaci to za a mai sakandami na wuya da shi ranar tashin alkiyama tun daga ƙasa ta bakwai har ya zuwa ta farko ɗin za a nannaɗa mai shi a wuyansa duk wanda ya ci zalin dan uwansa gulgudan ɗa ne ɗaya ya san nan shine iyakacin filinsa ya shiga filin dan uwansa da gangam gulgudan ɗa ne ɗaya to ranar tashin alkiyama wannan ɗanin ɗaya da ya ci tun daga ƙasa ta bakwai sai an mai abun wuya da shi shine sai ya tsawo kuna ma bakhilu bihi yawmal qiyama kenan wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi na'am wana bi musa radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد متفق عليه حديثي نقبا حديثي دق أبي موسى الأشعري يردل الله تقال تبتا أقريشي abu musa al'ash'ari ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce inna allaha la yumli lil zalim haƙiƙa ubangiji subhanahu wa ta'ala yana yin talala mai kamar sake ga azalim ma'ana la yumhilu lil zalim lalle yana yin talala ga azalimi mai kamar sake irin abin da ake cewa talala mai kamar sake shine yanzu idan dabba tana kiwo shine ka ɗaura mata igiya a kafarta igiyar ta zama to mai tsawo ce duk inda za ta tafi in ka tashi neman ta ina za ka je ka gurin ta za ka je ko igiyar za ka janyo igiyar za ka janyo wannan shine wato la yumli lil zalim kenan yana mai yi wa azalimi talala mai kamar sake fa idza akhadahu idan ubangiji ta'ala ya damki wannan azalimi lam yuflithu ba ya da ikon da zai kuce mishi wato azalimin nan bai isa ya kuce wa Allah ta'ala ba idan Allah ta'ala ya danke shi sun maƙara sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar yana mai kafa dalili da ita Allah ta'ala ce wa kadhalika akhdhu rabbika haka damkar ubangijinka take idza akhadha alqura idan ya danki ma'abuta alqarya idan ya danki alqarya wa hiya zalimatun ala hali waɗanda suke zaune a cikin wannan alqarya suna masu zaluntar kawunan su suna masu dannewa junan su haƙƙin su inna akhdahu alimun shadid wato haƙiƙa damƙa ta ubangiji tabaraka wa ta'ala mai raɗaɗi ce sannan kuma mai tsanani ce wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi wa an mu'adh radiyallahu anhu qala ba'athani rasulullah sallallahu alaihi wa sallama fa qala innaka ta'ti qauman min ahli alkitabi fad'uhum ila shahadati an la ilaha illa allah wa anni rasulullah fa inhum adha'u li dhalika fa'alimhum anna allah qad iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla fa inhum adha'u li dhalika fa'alimhum anna allah qad iftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghna'ihim من أغنيائهم فترد, فترد في فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب متفق عليه حديثي نقبا دق معاذ دن جبل الله تعالى يقاري الدادش معاذ بن جبل يتي بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتي صلى الله عليه وسلم ya aika ni Yaman domin in zamanto malami mai koyarwa a can sannan kuma in zamanto gwamna na Yaman. Faƙala ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce innaka ta'ati tsoman mu'azu haƙiƙa kai za ka je wa waɗansu mutane min ahalil kitabi daga cikin ma'abuta littafi su ne Yahudawa da Nasaru. Idan ka je fad'uhum ila shahadati Allah ilaha illallah farkon abin da za ka kira su zuwa gare shi shine ka kira su zuwa ga kadaitawa ba wani abun bautawa bisa ga cancanta sai Allah wa anni rasulullahi haƙiƙa ne jakada ne na Allah fa inhum aba'u lidhalika idan su waɗannan yahudawa sun yi biyayya ga wannan kira da kai zuwa gare su da wannan umarni da ka ba su sun kadaita cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne sarki wanda ya cancanci ibada daga wajen bayin shi sannan kuma sun tabbatar da cewa ni jakada ne na Allah sannan fa'alimhu ka sanar da su cewa annallaha qad iftarada alaihim khamsa salawatin haƙiƙa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fardanta sallah ta lokaci biyar a kansu fi kulli yawmin wa laila a kowane yini da dare fa inhum ata'u lidhalika idan sun yi biyayya ga wannan abin da ka faɗa musu abin da ka sanar da su shi na umarni na Allah fa'alimuhum anna Allah qad iftarada alaihim sadaqa to ka sanar da su haƙiƙa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya fardanta zakka a kansu wanda tu'khadhu min aghniyaihim wanda wannan zakka za a amshe ta daga wajen mawadatan cikin su wa turaddu ala fuqara'ihim kuma a mayar da ita ga talakawan cikin su ko wa turaddu fi fuqara'ihim a mayar da ita cikin talakawan cikin su fa inuhum ata'u lidhalika idan su sun yi biyayya ga wannan magana da ka faɗa musu ga wannan umarni na Allah da ka sanar da su shi fa iyyaka wa kara'ima amwalihim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa Mu'adh ka shedinka ina yi maka jan kunne daga amsar kara'ima amwalihim zababbun dukiyoyinsu idan ka je amsar zakka ta dabbobi ka ce sai kuleliya mai ciki mai nono zaka ɗauka ka shedinka da irin wannan wattaki da'awatal mazlumi sannan kuma ka guji addu'ar wanda aka zalunta kada ka ce wannan mutumin saboda shi ba musulmi bane idan na zalunce shi Allah ta'ala ba zai amsa mishi addu'arsa ba fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun saboda addu'ar wanda aka zalunta ba shamaki tsakankaninta da ubangiji yana roƙon Allah Allah ta'ala zai amsa mishi Allah subhanahu wa ta'ala ba zai ga girman ka ba ko malumtarka ko kazanka saboda wanda ka zalunta ƙasa yake da kai idan ya roƙi Allah Allah ya ki amsa mishi a Allah ta'ala zai amsa mishi wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito shi na'am وعن أبي حمير عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له بن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لك إلي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني استعمل فإني استعمل أستعمل فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت أهديت إلي أفلا جلس في بيت في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى فيحمله يوم القيامة فلا أعرفن أحدا منكم فلا أعرفن فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل يعمل بعيرا له رغاء أو بقرة أو بقرة لها خوار أو شاة تعير تجعر
تيعر ثم رفع يديه أتارو أتارو أتارو إي أتارؤيا أتارو إيا عفرة إبطيه فقال اللهم هل بلغت ثلاثا متفق عليه na'am hadisi na gaba daga wato abi humaidin sa'idi shine abdurrahman ibn sa'ad sa'idi Allah ta'ala ya kare yadda da shi abu humaidin sa'idi yace ista'amalan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama rajulan wato wani mutum daga cikin sahaba ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya nada wani mutum daga cikin sahabban shi min al-azad wanda ya fito daga kabilar azdu shine Darda ibn al-Gawth manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nada shi a matsayin ya tattaro zakka yuqalu lahu ibn al-lutubiyya ana ce da shi ibn al-lutubiyya to ma'aiki alaihi salatu wa salam ya nada shi a matsayin shine shugaba alas sadaqati akan tattarowa zakka daga wajen mawadata a je wajen wannan mawadaci a yi lissafi ya mallaki kaza a amso kaza a je wajen wancan mawadaci a yi lissafi dukiyar katin da ta kai kaza ga shi haƙƙin Allah a ciki shine kaza to wannan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya naɗa shi wannan mutum ibnul lutubiya akan wannan aikin falan ma kadima to wannan mutumin sai ya tafi wajen mawadata wanda Allah ta'ala ya hore musu abin hannu da dukiyoyi wanda suke na dabobi da sauransu lokacin da ya dawo wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam fala haza lakum sai ya ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wannan wanda kuke gani a share ɗaya wannan shine haƙƙinku wanda na amso daga wajen su waɗancan maudata daga tura ni wa haza uhudiya ilayya wannan kuma kyauta ce aka yi min ta saboda na tafi na tattaro wannan kayan da naje mawadatan suka bani wannan shikenan da ya faɗi haka saboda ma'aici sallallahu alaihi wasallama ya yi wa tufkar hanci faƙama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alal mimbar sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya meƙe a kan mimbari fahimidallaha ya yabi ubangiji tabaraka wa ta'ala wa asna alaihi ya yi kirari ga ubangiji sun maƙala sannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce amma ba'adu amma bayan wannan wato bayan na yi yabo ga ubangiji ta'ala na yi salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa inni asta'milu rajula minkum alal amali yace haƙiƙa ni ina nada wani mutum ina nada mutum aiki daga cikin ku alal amali akan wani aiki in nada shi ya zamanto shine wakili na akan wannan aiki mimma wallani lahu daga cikin ayyukan da ubangiji ta'ala ya jibinta mun su sai in tura ɗaya daga cikin ku ya je shi ya wakilce ni wajen wannan aikin fa ya ci sai ya tafi ya dawo fa ya ƙulu sai ya ce da ni ha za malukum ai wannan ita ce dukiyar ku wannan shine abin da na amso daga wajen mawadata shine naku amma wa hadha hadiyatun uhudiyat ilayya wannan kuma kyauta ce wanda aka bani ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace afala jalasa fi baiti abihi wa ummihi me ya hana ya zauna a gidan uwarsa da babansa hatta ta atiyahu hadiyatuhu har dai kyautar tashi ta zo mishi in kana sadikan idan har da gaskiya ne yake in dai har da gaske kyauta ce aka bashi wannan me ya hana ya zauna a gidansu har wannan kin kyautar ta iso zuwa gare shi inda ba a ce ba ya tafi ya je ya kawo zakka in suka je in wani aka tura in ya je ca za a baiwa wani a kama shi gidan shi duk zakka duk sadakar da ka amso da sunan ƙasa to in ka zo ka ba taka bace ta kai kaɗai ta ƙasa ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wallahi ina rantsuwa da Allah la ya akhudhu ahadun minkum shay'an ɗaya daga cikinku kowane ɗaya daga cikinku ba zai ɗauki komai ba daga cikin abubuwan da za a bashi alhali yana matsayin gwamna ko yana matsayin shugaba bi ghairi haƙihi ya ɗauke shi ba tare da haƙƙinsa ba illa laqiyallaha ta'ala face sai ya haɗu da ubangiji subhanahu wa ta'ala yawmal qiyamati ranar tashin alƙiyama ya hamiluhu yana ɗauke da shi a wuyansa zala ce fala a'rifanna ahadan minkum laqiya Allah ya hamilu ba'iran lahu rugha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce bazan nuna ba na san ɗaya daga cikin ku duk wanda ya haɗu da Allah daga cikin al'ummata ya hamilu ba'iran yana ɗauke da raƙumi a wuyansa lahu rugha'un wannan raƙumi yana ta kuka irin nasu na raƙuma shine arruga yana umbo umbo din nan au baƙaratan laha khuwarun ko kuma saniya tana kuka irin nasu na shanu ya ɗauko ta a wuyan shi tana kuka bebe da sauransu au shatan tayar ko kuma tinkiya ko akuya tana kuka nasu irin na awaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to ba zan nuna ba na san shi ba ruwana da shi tunda shi ya ci haƙƙin jama'a to zai zo da shi a wuya a gobe kiyama kowa yana ganin shi summa rafa'a yadaihi sannan ma'aike sallallahu alaihi wasallama ya daga hannayen shi guda biyu hatta ru'iya bayadu ibdaihi ko hatta ru'iya ufratu ibdaihi har sai da aka ga kyallin hamatarsa guda biyu ya daga hannayensa faƙala yace Allahumma hal ballagt ya ubangiji haƙiƙa na isar da saƙonka zuwa ga bayinka haƙiƙa na isar da saƙonka zuwa ga bayinka haƙiƙa na isar da saƙonka zuwa ga bayinka sai da ya faɗa haka tso uku wannan hadisi muttafaqun alaihi wato wannan hadisi yana bayyana mana cewa duk wani aiki da aka nada ka a matsayin shugaba na al'umma jagoran tafiya to duk abin da zaka samu ko da an doka an baka a matsayin wannan naka ne to ba naka bane saboda al'ummar ka aka doka aka baka in wani aka dora kai din ba za a baka ba za a bada ba daga can a ce a kawo maka na al'umma ne wannan duk abin da zaka kawo abin da yake haƙƙinka a ciki shine abin da yake kaso wanda yake sananne wanda ko dun wata ake baka shi ko dun sati ake baka ko dun kwana goma ko dun shekara ake baka wannan shine haƙƙinka a ciki na'am وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده مظلمه لاخيه من عرضه او من شيء
lifatihi almim mazlamatun ko mazlimatun yana na'am من عرضه أو من شيء فليتحمله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح وخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات وخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه رواه البخاري
hadisi na gaba a cikin wannan babe shine hadisin Abdurrahman ibn Sakhr Allah ta'ala ya kare yadda da shi Abu Huraira ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man kanat indahu mazlama dukkan wanda ya kasance a wajen shi akwai wani abin zalunta li akhihi ga dan uwan shi musulmi akwai wani abu na dan uwan shi musulmi wanda ya zalunci dan uwan shi musulmi shi min irdihi mutuncin shi ne ya zubar ya je shi ya ci mutuncin shi a wani guri ya zubar da mutuncin shi ana ganin kimar shi da darajar shi da kunyarsa a idan jama'a ya zubar mai da wannan mutuncin nashi da kimar tashi amma kuma ƙarya ce mai aw min shay'in ko kuma a'a wani abu ne dukiyar shi ce je ya kwashe ya mai dubara imma irin dubara dai ta haka mutum ya damfari mutum ko irin abin da ya shafi ya sace da sauransu falyatahallaluhu minhu al-yawma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace ya nemi su warware a nan duniya ya nemi su warware a yau a nan duniya qabla Allah ya kuna dinarun wala dirham tun kafin ranar da za ta zo ta dinari da dirhami babu su ba sa amfani babu su in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu bi qadari fadlamati idan ya zamanto yana da kai aiki na gari yayi sallah yana da kai tauhidi yayi azumi yayi zakka yayi kaza yayi salatul arham da sauransu ya zamanto yana da kai waɗannan ayyuka na gargaru ukhidha minhu sai a amsa daga wajensa bi qadari mazlamati gwargwadon zaluncin da ya a nan duniya gwargwadon yanda ya ci zalun bayin Allah wancan ya amshi kazansa wancan ya mai kaza wancan ya mai kaza to sai a dako ko kai a baka sallar kwana biyar tashi wancan a bashi sallar kwana ashirin wancan a bashi azumin sati wancan baki ɗaya wa in lam yakul lahu hasanatun idan ya zamanto ana raban kyawawan ayyukan nashi wannan yazo ya ce Allah ini ma ya ci mutunci na wannan yazo ya ce Allah ni ran na ya mare ni bin bin mishi komai ba wannan yazo ya ce Allah ni ma ya mun kazafi ya ce na yi zina amma kuma ni bin ba shikenan har kayan ayyukan nashi baki ɗaya kyawawan su kare sai to ai babu kyawawa to yanzu idan kyawawa suka kare ukhiza min sayyi'ati sahibi shikenan sai a ce wanda ya zalunta a nan duniya a ce mishi kai yanzu mai gare ka wanda kake tsoro akan shi laifin mai gare ka wanda ka aikata wanda kake tsoron Allah akan shi ce to akwai wata wannan da nahi wannan yana dan damuna wannan laifin a ce su ko shi ka hada mishi da kayan shi shine ukhira min sayyi'ati sahibi yanzu sai a ɗako daga munanan wanda ya zalunta din fa humila alaihi alabta akan shi a ƙara mai kenan li yahmilu awzarahum kabinatan yawmal qiyamah wa min awzaril ladina yudullunahum bi ghairi ilm wato idan ka zalunci mutum to a gobe kiyama a gurin sarkin da duk wanda ya zalunci baya sha in a nan duniya kana da kwai gaba ka sha a gobe kiyama ba wata gabar da za ta maka gaba ka sha sai in kana da gaskiya gaskiyar ka ita ce gabar ka in kana da gaskiya za ka sha in ba ka da gaskiya ba wanda zai maka tsaye akan cewa wannan shari'a ɗin a barta wannan hadisi a imamul bukhari da wato shi na'am
الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون في اللسان واليد والكافر ما جرى معنى الله عنه متفق عليه hadisi na gaba daga abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma yardal Allah ta ƙara tabbata a gare su shi da mahaifinsa wato amr ibn al-as kenan abdullahi ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce al-muslimu wato musulmi wanda yake cikakke shine man salimal muslimuna wanda musulmai suka kubuta min lisanihi wa yadihi daga harshensa da hannunsa wanda ya zamanto tsakankanin shi da musulmai babu cutarwa daga harshe gulmarsu gaya musu baƙaƙen magana musguna musu sannan kuma ya kubuta suka kubuta daga hannunsa ya zamanto baya dankararsu baya musu kwace baya musu rubuce da sauransu wal muhajir ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce wato mai hijira shine man hajara ma na hallahu anhu dukkan wanda ya kaura cewa abin da Allah ta'ala ya hani game da aikata shi wannan shine ake ce da shi muhajiri wanda ya hijira kenan wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi na'am وعنه رضي الله عنه قال كان على سبل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركر kirkirar
كركرة فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها رواه البخاري na'am wa anhu eh kirkirar hadisi na gaba daga abdullahi ibn amr ibn al-as ya ce kana ala tsakalin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama rajulun wato kana rajulun wani mutum ya kasance ala tsakalin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wato akan kulawa da tarkace na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda shi yake kula da abin da ya shafi amti'a kayayyaki na ma'aiki alaihi salatu wasalam idan aka tafi filin yaƙi don waɗansu kayayyaki na annabi to a hannun shi suke to shi wannan mutumin yuqalu lahu kirkiratu ana ce da shi malam kirkiratu kirkiratu sunan shi kenan fa mata Allah ta'ala sai mai cikawa kenan da ya rasu sahabai suke yaban shi ai ya huta ya ji daɗin shi mutumin da ya zamanto ya abokanci annabi ya yi wa annabi hidima shi yake riƙewa kayan annabi a filin yaƙi shi kenan faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama huwa finnar wadda allah sallallahu alaihi wasallama ce malam kirkiratin nan da kuke faɗa tun ɗazu na jiku ko ya ce to yana cikin wuta ana mai azaba akan saɓon da ya yi wadda allah sallallahu alaihi wasallama da ya faɗa haka sahabbai hankalinsu ya tashi ga babban mutum wanda yake yi wa annabi hidima Allah ce yana cikin wuta kuma musulmi ne ya yi imani da annabi ya ce akwai wani abu da ya ɗauka a cikin ganima ba a raba ba shi kenan suka shiga cikin gidan shi aka leƙa kaya a gani inda mazala ce hofin na ruwa mazala baya wuri in ya ce ka zaɗin nan ba wasa fa za habu yan zuru na ilai shi shi kenan sai sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suka tafi gidan shi suna dibawa a cikin kayan shi zuwa ga sababin da ya jefa shi cikin wuta fawajadu a ba'atin ƙirƙalla sai suka samu wata babbar riga babbar riga wanda ya ɗauke ta a cikin ganima kafin araba bayan an gama yakin arnawa an samo ganima to a ciki kawai akwai wata babbar riga kafin araba kayan wannan da gani ba ya ɗauka ya ce wannan yara ka sata wannan ita ta jefa shi wuta shi yasa duk zalunci ko mun kankantar shi musamman zalunci na awam na ya zama to abin da na mu duka ne in mutum ɗaya ya ɗauka wannan ya fi muni sama da na mutum ɗaya ne zaka ci haƙƙin mutum ɗaya in haƙƙin mutum ɗaya ne zaka iya zuwa ku nemi sulhu da shi amma yanzu haƙƙin jama'a da yawa in wani ya yafe maka wani bai yafe maka ba to dole sai an maka hukunci to shi yasa shi ma nan saboda girman wato alkhiyana fil magnam madala sallallahu alaihi wasallam ce to yana cikin wuta kuma da suka je suka ga wannan shine sababin abin da ya jefa shi cikin wuta wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi ina ga saboda hadisi na gaba yana da tsawo sai mu kwana anan insha Allah ta'ala gobe sai mu kare baba zamu to muna karatun safa safa ziyada al-qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika